Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci a yanzu kuma za a kalli tafsirin alkur'ani mai girma wanda zakir MS Ali Young Sheikh Zari yake gabatarwa a majalisin shi da ke Sayarot Sabon Layi Tudun Wada Zari a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Alaramma malam Muqaffam yake ja masa baki kuma za a ci gaba da samun wannan tafsiri da sauran karatuttukan Young Sheikh ta hanyar Facebook a shafin garkuwan makarantar Zazzau tafsiri ne da rukunin makarantun Professors International Group of Schools da Center for Islamic Enlightenment na Islamic University of Nigeria suka yi haɗin gwiwa wurin ɗaukar nauyin kawo muku. Akaramakallah, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وكماله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له خلق المخلوقات وقدر أقواتها وأجالها بقوله كن واصطفى لهم الدين الحق شهد بنفسه بالألوهية والربوبية وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأشهد الخلق على أنفسه بقوله ألست بربكم قالوا بلى فشهدوا على أنه ربهم وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن صحابته الأطهار الأبرار وخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وأزواجه أمهات المؤمنين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخواني في الله المستمعين والمستمعات أقدم لكم تهية الإسلامية المباركة الميمونة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan uwa musulmi masu sauraron mu wannan lokaci mai albarka, bokanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai tubin albarka, wanda idan ba manta ba a jiya هذا آل الله سبحانه وتعالى كتب قل بئس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين to Allah ya ce kul ka faɗa musu ya rasulullahi bisa ya nana ma ya mukun bihi imanukum abinda imanuku yake umurtan ku da shi in kuntum mu'minina in dai kun kasance ku mu'mine ne mun kace bayani akan wannan aya yau kuma za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قل إن كانت لكم الدار الآخرة على غمة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله سبحانه وتعالى يتكبر سوى ولئن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أما gafukushin idan ban manta ba jiya an rubuto ta tambaya akan bayani akan haihuwa ta tambaya ne ma?
na fata wata na mai tambaya ta rubuta tana cewa wani yasa ake danganta da da mahaifin shi ba da mahaifinsa ba dalilin da yasa dai ake danganta ɗa da mahaifinsa shine domin cewa shek albunasi ya ce mana da ƙashi da jijiya an samar da su ne daga ruwan namiji amma kuma kitse da kuma jini da tsoka na mutum sannan gashi su kuma ɓogo an samar da su ne daga manin na mace sai sa za mu ga ana danganta ɗa da mahaifinsa domin kashi da jijiyar aka samo daga mahaifi ai su ba sa gushewa sai dai har in mutum ya rasu ko ya mutu sai su gushe amma da in kana raye ko ko a ce ko kashinka ya samu wani kaza ba wannan sai dai in ka mutu sai gushe amma jini akan ce wayi da jini ko a ce ba kitse ko a ce naman ka ba nama saboda cewa mene lila ka dan dade baka ci abinci ba sai ka riga mai da kashi za a dinga hangowa kwallo kwallo kashi shuwa ka gani amma su kashi shuwa da jija ai ba sa gushewa su sai da haɗu mutum ne mutu ko ya basu sai sa ake danganta da da mahaifinsa amma shi wayancan da muka ji cewa ki kitse akan ce mutum bai da kitse wanda aka samo daga ruwan na mace kenan to su sukan gushe sai sa ba a danganta ɗa da mahaifiyarsa sai dai a danganta shi da mahaifinsa domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne ud'uhu li abaihim huwa aqsad inda Allah cewa ku kira ƴaƴa ne danganta su da iyayensu ba ka danganta ɗa da mahaifiyar shi ba an ce wane sai a ce dan wane me sunanka Muhammadu wane ba Muhammadu wance ba ka gane sunan mahaifi ake faɗa ba sunan mahaifiya ba sai sa Allah subhanahu wataala ce aka to in aka haka huwa aqsadu inda Allah shine mafi yarda abun Allah Allah ya yarda da wannan ga abin da za a yi sai sa ake danganta da da mahaifin sai Allah ya ce cewa wa duhun da ummahatin mu sai ce ya abayin da iyayensu za a faɗe su sai sa ake danganta da da mahaifinsa kenan da fatan dai mun amsa wannan tambaya wannan mata a yau kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya ce kul in kanat lakum ad-darul akhirati cewa kul ya rasulullah ka faɗa musu in kanat lakum in dai ya kasance a gare ku darul akhirati gidan lahira ku yahuda kuna cewa na ku ne ko inda Allah a gurin Allah khalisatan min dunin nas cewa Allah yake wance muku ita ne ku ne kawai kuke da ita in dai kun kasance da gaske kuke cewa gidan aljanna naku ne ba na mutane ba ne ku kaɗai ne ita Allah subhanahu wataala ya ce to ya wasulla ka faɗa musu fata wannan mauta mana su ƙauna mutuwa su so su mutu mana in kuntum sadiqin in dai sun kasance da gaske suke cewa su suna son mutuwa ta zo in dai da gaske suke suna yi da gaske sun ji su ɗan aljanna ne mutuwar ta zo yanzu a Allah ce ba ka wani to dalilin saukon wannan aya shine dawo cewa lamma ta atul yahud da'awa ba tilatan cewa yayin da yahudawa ne suka yi da'awa wanda wannan da'awan da suka yi da'awa ce ba tacciya da'awan da yahudawa suka yi kinan to daga cikin wa'annan da'awan da suka yi shine na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suka faɗa da bakinsu suka ce wai ailan ta masanan ma illa ayyamu ma'adudat wal attakhastum inda Allah ahlan falan yukhlifa Allah ahada am taquluna ala Allah ma la ta'lamun cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su wa qalu yahudawa suna cewa ailan ta masanan ma ai su wai wuta ba za ta taba jaban su ba illa ayyaman ma'adudat sai dai an wasu kwanaki wai abin irgawa in ji su wanda kuma ba haka bane kaga wannan da wanda suka yi batilata ne ai da wannan batacciya ce kai fada suka amma ƙarya ne to ai ba su shiga wuta sai dai yan kwanaki wai abun irga kaga shi ƙarya kaga cewa da awa batilatan suka yi tuna nan yi suka ce wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul atu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce qalu su yahudawa suka faɗi suka ce ai cewa da bakin suka ce ai lan yadda kwal jannati illa man kana wajen an saba ba wanda zai shiga aljanna sai dai bai hude ko ba nasari ko ba ka wani su sun mai da cewa su nan nan ne ko za shi shiga aljanna amma banda su ba wanda zai shiga lati tilka amani wannan shine burin su na ƙarya da suke burin ai sai yahudawa da nasara ne za su shiga aljanna Allah sai to kul ya rasulillah ka faɗa musu hatu burhanakum ku kawo wani hujja naku akan cewa yahudawa ne da nasara za su shiga aljanna in kuntum sadiqina in kun kasance duk gaske kuke inji Allah subhanahu wa ta'ala na biyu kenan daga cikin da'awar da suka yi batacciya na uku shine suka ce wai nahnu abna'ullahi wa ahibbahu wal falima ya'zibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimma khalaq cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce su yahudawa suna cewa wai nahnu abna'ullahi wai su ne ƴaƴan Allah wa ahibbahu kuma su ne ƴaƴan shu'iya billahi kuma sun san ƙarya ne fa a ina sun gaka sun sani ba kawai sun faɗa sun sa masu cewa Allah a'a wai su ne ƴaƴan Allah kuma su ne sun shi Allah ce a'a to me yasa in dai kuna cewa kuma soyan Allah ne kuma ya aiki to me yasa za a za a zabtar da ku a zanaban da kuke aikatawa ku bari kai ƙarya ne wannan dai bar an tubbasharu min ma kala kuma din mutane ne da Allah ya ce kowa a mutum kuma kai mutane ne ba wani kuma Allah ya ku kaza kuma din mutane ne yanda kowa yake a mutum inji Allah subhanahu wa ta'ala yace musu haka saboda haka bal antum mashagun mimma khalaqin kan ku zo kuna faɗan karo nan da wanda suka yi awa uku da muka ji to dukkan su da'awa batila ta ne da'awa batacciya ce ba wani kyakkyawa a ciki dukka da'awan da suka yi dukka batacciya ce ba wani mai to da suka faɗa sai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haka Allah subhanahu wa ta'ala sai sokar da wannan aya dalilin su ko wannan aya kenan الله سيتو قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الله سيتو فتمنوا الموت أكو قولة سمتوا منا إن كنتم صادقين إن تتكفتكوك فإن أجنني لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من حياته في الدنيا لما يسير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا cewa Allah ce in kuntum sadiqin in da daga gaske kuke kuna son kuna in da daga gaske kuke ku yan aljanna ku kana mutuwa domin cewa mun san dai duk wanda ya tabbatar da shi daga cikin aljanna yake to kawo wanda ya mutu mun san da haka domin cewa yanzu ka san cewa ka san kawo Allah ka bi manzon Allah baka kauce mu hanyar su ba ka san cewa kai dan aljanna ne to yanzu a ce maka da mutuwa da kuma da akan ka rayu da kuma da aka kai ma gwanda ka mutu saboda cewa ka san kai dan aljanna sai ka so mutuwa amma su sun san sun saba ma Allah sun saba mishi sabo ne ya to sai sa ba za su so a ce yanzu su mutu ba su koma a azabtar da su da aikin da suka yi saboda haka su ba za su so haka ba sai sa Allah ke awalan ya tamanna ba wanda suke so Allah ce to inda shi kuke ko ce mana mutuwa ta zo kun ji yanzu ta zo mana kun na kun din da gaske kuke yi ku ce mana ta zo yanzu sai ku gani a aiwa abin da suka so su saboda sun san abin da suka aikata da kansu karan domin mun lura za mu ga Abu Hurairah mun dai san yana cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi Allah subhanahu wataala to ya san da ya bi Allah ya bi manzon Allah to yanzu shi kura mutuwa ta zai so ta zuma saboda mene ya san yabu Allah yabu kuma annabi domin shi abu hurara lokacin da ya rashin lafiya aka zo ana gaishe shi Allah ka baka lafiya shi addu'an da yake yi yana wukan Allah ne cewa Allahumma la tubaddil mauta alayya ya Allah kakka mai da mutuwa a gare ni in dai mutuwa ta zo in ci wannan mutuwa ne take zuwa mu Allah kakka mai ita Allah ka zo da ita saboda mene ya san cewa ya ba Allah ya ba Allah kuma ya san shi addinin da shiga sai yasa yake son mutuwa mu ta zo shi yanzu yana daidai da ita haran ya san cewa addinin zai shiga amma su da ba za su so haka ba saboda cewa sun san musu ba Allah ba kuma ba su yi manzon Allah ba ba za su so mutuwa ta zo ba a dai a musu azaba ba ka gani ba su so haka saboda sun san aikin da suka aikata saboda haka to su Allah subhanahu wataala ya ce ba sa bukatan ko su mutu saboda sun aikata laifuffuka da saban Allah sosai sai sa ba za su so mutuwa ta zo ba Allah ya ce ai walan ya tamannahu abadan Allahumma bismillah ولن يتمنه عبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin Allah ya ce ai walan ya tamannahu su yahudawa ba za su taɓa burin su mutu ba ko a ce yanzu ba su da sun dai sun gama aiki a duniya ba za su so haka bima qaddamat aydihim saboda cewa abin da suka san suka aikata da kansu صدق الله علم بالظالمين الله سبحانه وتعالى masani akan zalimai ya san azzalimai ka gani to a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala muka je ce walan ya tamannahu abadan to a nan da Allah ya ce ya tamannahu abadan dai Allah ya ce to nan tamannahu ni ma na cewa to nan tamanni dai ya kuni bil lisani tagatan wa bil qalbi tagatan فمن أين علم أنهم من يتمنوه بقلوبهم قيل لو يتمنوه بقلوبهم آه لأظهروه بألسنتهم cewa malamai suka ce walai yatamannan hudun nan ana nufin cewa ba sa buri ne domin cewa shi buri yana zamowa ne a zuciya sun zuru kuma bugun yana zamowa da bakinka ne za ka faɗa ka ce kana burin kaza to amma su yahuda ta ya aka fahimci cewa su ba sa burin mutuwa kwata-kwata yadda sun ce sun ji su yan ajiyar ne mai sa su aka gane cewa a zuciyarsu ba burin mutuwa suke yi ba dalilin da yasa aka gane cewa su yahudawa ba burin mutuwa suke yi ba shine saboda cewa ba su furta da baki ba da sun furta su ce to mutuwa ta zo yanzu sun shi iya ta zo saboda ai sun san su yan ajanin ta zo a ai ba su wannan ba saboda cewa sun san su ba yan ajanin ba ne sun san cewa sun saba ma Allah yasa Allah ya ce to walan ya tamanna huwa ba ba su taba burin su mutu ba har abada inji Allah subhanahu wa ta'ala Hannun suka ce, ai da sun bugaci mutuwa to za su furta da bakinsu da alisinatihim da sun faɗa da bakinsu. To in sun faɗa da baki, sai a gane cewa to a zuciyarsu sun bugun haka sun bugun su amma sai ba su furta da baki ba balantane ake sun kine suna da kine shi akan zuciyarsu ka gani Allah subhanahu wataala ce to ai walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihim da abin da suka aikata da kansu na laifuffuka saboda ka wallahu alimu Allah ba masani ne bizzalimina da azzalumai wanda suka zalunta kansu suka ƙi bin umarnin Allah suka saba ma Allah duk Allah ya san su kar su goyi Allah ya bai san su ne Allah duk ya san su Allah ya ci gwada cewa wala tajidannahum ahghasa an-nas ala ghamma bismillah
ولتجدنهم أحرس الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزهديه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعملون الله سبحانه وتعالى تكبر شيئا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب لو يعمر والله بصير بالظالمين الله يعملون والله بصير بما يعملون شيئا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tajidannahum ahrasan nas ala hayat Allah ya ce ai maganar da suke faɗa wai ai su su ne yan aljanna ƙarya ne Allah ya ce ai wala tajidannahum su fa zaka samu wannan yahudawan ahrasan nas ala hayat sun fi kowa kwaɗayi ala hayat musa ga rayuwa min allazina ashraku da suka shirka su da waɗanda suka shirka su binnan sun fi kowa kwaɗayin su rayu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa ya wadda adam su inda a cikin su ne za ka samu wanda su a cikin su ma da ya ce na burin yanzu amma alfa sanati shi da ma za a raya shi shekara dubu shi sun su haka fa su ba za tunanin tsufan da za su yi da su iya zama ma ba abin za su iya yi shekara dubu ha kama ka san an yi tsufa to su fa suna ma burin haka wai amma alfa sanati su za su yi burin haka inda Allah ce su za su zuna baya su shekara duk ma amma fa su sani cewa ma huwa bil zalihi da azabi la ya'mal ba tsawon rayuwar da za a musu ba shi zai nisanta su daga wuta ba dan Allah ya huta su yan wuta ne ya kaddara cewa sai fa sun shiga wuta ba shi zai sun fasa da wuta ba duk tsawon kwanakin da suka yi da shekarun da za su yi sai fa sun shiga ta inda sun sa wa Allah mutuwa ma ko yin hazihi mil azabi lau ya amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda haka sani cewa wallahu Allah basirun masani ne fa kuma ya amalin musa dukkanin abin da suke masu aikata to anan malamai suka ce to saboda me yasa suka zamo cewa Allah yake sun fi kowa kwaɗayi ala hayatin sa ga rayuwa dalilin da yasa suka fi kowa kwaɗayin su rayu shi lima'arifatihim bi zunubihim wa Allah khayra lahum inda Allah هم شوك الأغبى لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة cewa ba don komai suke son su rayu ba sai dai lima azufatihim da zunubin saboda sanin da suka yi sun aikata zunubai sun dai zunubai da yawa sun yi sun yi sun yi sun yi to sun san da cewa wayannan zunubai da suka yi suna tsoron yanzu a ansa sun an ansa kuma zai a ce sun aikata zunubin kaza kun kun yi kaza sosai sa suke tsoron cewa su mutu saboda cewa sanin su da zunubin da suka aikata kuma su ba su da ilimi akan lahira mushrikan laraba ta Allah ya ce min allazina ashraku to wa'annan ashraku din masu shirka to su suna ganin su kuma ba lahira su yahudawa sun san akwai lahira za a yi ta su kuma mashirkan laraba su suna ganin ba lahira ne karance sa suke ganin cewa in an gama duniya duniya ce kawai amma su yahudawa sun san da akwai lahira sai sa suke tsoron haka su kuma mashirkan laraba su ba don wani tsoron allah musu arawa ba ne tun da su san da akwai lahira ba su tunanin su kwai kar ka gama jin daɗin ka a duniya ba inda zaka ji daɗi kawai a kabari ne shikenan a abu ne ka kuma su mashirkan laraba haka suke ganin ba wata lahira inda ga duniya kwa duniya ne sai sa ma shi mugul kaisi shi da iya na shuke cewa tumatta minar duniya fayin na kafa nun minan na shawatu wani sa'i sanu da je tumatta minar duniya ka ji daɗi a duniya fayin na kafa nan kai fa za ka ƙare minan na shawati haka daina shan giya kana gamawa a duniya shi ke nan abadan abara ka daina kawai daga jin daɗin da za ka kai ta jin daɗi kawai in ka bari ka mutu ba shi kenan sai kabari kuma da kabari shi kenan sai ka zama ƙasa ba shi kenan ba shi yana ganin kawai shi kenan ba wani lahira ha saboda cewa shi ma yana da cikin mushirkan lagabawa ce wani za a yi zan da kyawawan mata duk kabari ƙasa kawai za ka dangane nan ma kawai na za a saka a rami shi kenan ba abin da za a maka in ji in kai saboda cewa bai san akwai lahira ba amma su yahudawa sun san da akwai lahira su suna son a ƙara musu tsorai ne saboda laifukansu kada a kama su da laifukansu suna ganin wani an ƙara musu tsorai ke za a manta da su a manta da sun zunubi sai sa su suke ganin wani an ƙara musu tsorai za a manta da ayyukan da suka yi na zunubi su yahudawa fa kenan abin da ake nufi kenan Allah ta ce wa min allazina ashraku wal ma'ana wala tajidannahum wa da'ifatan min allazina ashraku kasar nasu ala ya ce ayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minal ladzina ashraku ma'anan da ake nufi su shine su yahudawa da waɗanda suka kafirce da mushrikai kenan su ne mafi kwaɗayin mutane bisa ga rayuwa su fi kowa kwaɗayin su rayu inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladzina ashraku law qad adum law ya amma ga alfa sanatin su za su so ko da shekara dubu za a kale su a rayuwa su fara sai su so a tsaitar da rayuwarsu a can shekara dubu su yahudawa ta kenan da su mashirkai sun ji Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to saboda haka duk tsoron da za a musu an ji in ma an musu tsoron shekara dubu ne ba wa ma huwa bai musu hazihi min al'azab su sani cewa ba shi ne fa zai nesanta su daga azawa ba su ba suna tunanin za a nesanta su daga azaba ba ne amma su tsoron kewa iya wantawa ai sun yi wani laifin ai su sani da cewa ba shi zai sa wai a nesanta su daga azaba ba in dai ba su ba Allah sai fa an sa su a nan azaba ko kansu shi za a manta da su ne wa hurin zalihin azab قال فرقة مالا فرقة أي تقديره وما التعبير بمظاهره malam fikatu ya ce yadda za a fassara nan takadirin da za a yi za ka fassara shi ne akan cewa tsawon ran da za a musu ba shi ne zai sa a nesanta su daga azawa ba inji malam fikatu ya ce takadirin da za ka yi za ka fassara shi akai kenan amma wani malamin kuma ya ce ai takadiruhu wa ma ahaduhu bin zahazihi ba wani ɗaya daga cikinsu da ne ne tansa su ba wani ɗaya da zai ce to shi zai nisan tasu daga azaba ba shi wala ahadu ba wani mutum ɗaya da zai zo ya ce zai nisan ta wani daga azaba babu shi yin Allah ya ga damar nisan ta mutum daga azaba saboda ka ba wannan mutum ka gani ni malam indo su malaman suka ce ai a takadirin da zaka karanta kenan wa ma ahadun sun zahazihi indo su malaman suka ce inda za a karanta kenan haka kuma fassara ta takadirin saboda haka abin da ake nufi da zahazaha ana nufin cewa abu adami ana nufin nesantawa ne domin in mun lura damu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani mai girma ne wanda ya faɗa cewa ba mu zuhu zuwa alin nari fa wani khalar jannata wa ƙadfa to Allah ya ce wa man zuhu zuwa duk wanda aka nesanta shi bi ma'ana afada alallah aka nisan tashin sa ga wuta wa udkhila jannata aka goya yanzu aka shigar da shi aljanna faqad fas ika ya samu babban rabo saboda haka zaza ana nufin abada shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to saboda haka duk tsoron da za a musu ba shi zai fa nisan su daga wuta ba kar su goye su ai su mutu ba za a musu alawa bai a musu tsorai a'a in dai sun yi abin da za a musu alawa tifa a musu duk tsoron da za a musu da Allah subhanahu wata'ala sun zalika qala sha'in to da wannan zahzahan ne wani waki ya faɗa cewa ya qabidu ya jazmina za zamana wa ghafir zambi zajihni anin nari cewa ya qabidu ya ne karɓar rai cewa ya kai ne karɓar rai in ka zo karɓar rai mun san dai kai ne karɓar rai kana asaran kowa ne to mun ji amma kana fa asaran kowa ne har da wanda ya saban Allah wanda bai sawa Allah ba to ni yanzu dai buri na shine ba magana wai zaka amsa gana bane damuwa na ba addu'an da nake yi Allah subhanahu wataala ya gafarta shi zunubi tunda kai dai an san dole sai ka amsa ko ka yi addu'an dai sai ka amsa ne ga mutum to na ji yanzu addu'a na shine kuma mai gafar da zunubi Allah ya nisanta ni daga wuta yana ko ka amsa na san na roƙa Allah Allah ya nisanta ni daga wuta in ji wannan mawaƙin to annan zahzaha na nufin cewa abu adani Allah ka nisanta ni daga wuta in ji wannan malama saboda haka zahzaha yana nuna cewa ka nisanta abu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce to saboda haka su fa ba tsoron da za a musu zai nesanta su daga wuta ba sabta ka wallahu basirun bima ya amalun san cewa Allah basirun shi ne masani da dukkanin abin da suke aikata bima ya amalun da abin da suke yi kan su shawai ai Allah bai sani bane wasu za su yi a Allah ya san su duk Allah ya gama sanin su to anan basiru Allah ya ce ba ana nufin cewa fa gani bane nan ana nufin cewa masani ne bi ma'ana cewa alimin bishai'i Allah khabiru bihi masani akan abu kuma wanda zai iya bada labari akan shi saboda ga wallahu basirun ana nufin cewa Allah masani ne bi ma ya amaluna ya shiga dukkan abin da suke yi kamar misali samu cewa lagaba suke cewa fulanin basirun bidibi ko basirun bilfiƙi wa basirun bi mulaƙatar rijal kamar a ce wala basirin dibbi masani ne akan magani ilimin dibbi magani likita zai yanzu abin da ake nufi kenan masani ne akan fada magani ko masani ne akan fikihu sai ba a ce basirin ana nufin gani ba ne to ana cewa alimin bilfiki masani ne akan ilimin fikihu ko basirin bi mulaka ta rijal kuma masani ne in dai ganawa ne da maza ya san zai magana da kai talla-talla abin da ake nufi da basirin sani ne dai kawai yanzu abin da ake nufi kamar yadda malam alkama ya faɗa ya wasu butoci ya ce fayin ta salo ne an nisa in fa'in na ne basirin da adwa in nisa ya ɗabibu ya ce fa'in ta salo ne ni fa idan dai za ku tambaye ni an nisa in nisa ga mata ya ce fa'in na ne lallai ni basirin masani ne da addu'a'in nisa'i da cututtukan mata ɗabi'in ni likita ne ma karan ni ma'ana anan in an ce basirun ana nufin masani ne Allah ya ce to wallahu basirun bima ya amalu san cewa fa Allah masani ne da dukkanin abin da suke aikatawa kar su shawai anan ne kawai Allah ta kakar su ba abin da zai kakar Allah to anan ayan mun ji bayani da Allah subhanahu wa ta'ala ya akan cewa su duk tsawon ran da za a musu sai ba dai sai shiga wutan ko kuma dai ba mu wuta za su shiga ba kuma dai wane ne duk tsawon ran da za a mutum fa dole dole da shi ya ya kabar mun wazan kai da nuna iya ce wallau ishta alfan summa alfain ba da ha wala budda min yawmin tasewa ila alqabri cewa wannan ma iya ce wallau ishta alfan ko da ka rayu su dubu sun ma'alfai sannan wasu dubin ma ba da bayan wasu dubin kai wala buddan ne duk dubin da za ka yi ko shekara nawa za ka yi sai dai an samu ranar da ta sirri kabari sai dai ka shiga cikin kabari kuma dai baka shiga kabari ba sai dai an gama da kai ka gama aiki ka tashi aiki a duniya ka gani ko ka rusu ko ka mutu sai dai an yi daya duk tsoron da za ka yi ko shekara dubu za ka yi bayan wata dabam wata dabam sai dai ka shiga kabari idan nan malami saboda haka su haɗin duk tsoron da za a musu ba shi zai nisan su daga wuta ba kuma dole da sai su mutu sai dai sai shiga kabari Allah subhanahu wa ta'ala saboda cewa liman kana duwal jibril alaramma bismillah قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
الله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله يقول ya rasulullah ka faɗa musu cewa su san cewa man kana aduwwan jibril duk wanda ya zama yana gaba da mala'ika jibril to fa fa inna lallai shi nazzalahu ala qalbika ya saukar da alqur'ani ne zuwa ga zuciyarka bi idnillahi da yardan Allah da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi alƙur'anin nan da mala'ika jibril ya sako manzon Allah da shi cewa gashi Allah ya ce kaza fa musaddiqan lima bayna dai yana mai gaggatawa da littafan da suke gabansa da kuma shi kanshi shi ma din mala'ika jibrilu shi ma din musaddiqan lima bayna dai ne yana gaggata littafan da suke gabansa shi kanshi mala'ika jibrilu da kuma littafan saboda kun gudan kuma alƙur'ani shiriya ne wa bushira kuma yana mayan bishara da mutaɓe muminin ga masu tsoron Allah alƙur'ani zai musu bishara da gidan aljanna ga aljanna ga ashi ga a aljanna akwai kaza za a musu kaza za a musu kaza duk yana mai bishara akan wannan shi aljanna kenan to anan dalilin saukan wannan aya shine dalilin saukanta shine annan lahu lallai yahudawa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu laysa nabiyyan min al-anbiya illa yatihi malakun min malaikatin inda rabbih aqalu wa ma wa man sahibuka qala sallallahu alaihi wasallam jibril qalu a a a ذاك الذي ينزل بالهرب ويقتل آه عمو ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالكتاب وبالرحمة آه متعوى أناك cewa dalilin saukan wannan aya shine yahudawa sun kasance suka ce mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kai fa ba annabi bane domin cewa a annabawan Allah tun daga annabi Adam har zuwa ga annabi isa ai kowa mala'ika zo shi to kai wani mala'ika ke zuwa maka sai suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jibril mala'ika jibril suka ce a a a a a mala'ika jibril a wanda ke saukar da azaba in yaƙi ne shi Allah zai saukar a je a ce za a yaƙi a wuri kaza ko menene shi ke zuwa ya sauko da shi inda na azaba ne shi ne ke zuwa maka a amu za ka nuna wannan shi ne matsayin in dai mala'ika jibril ne mai kin mure na ƙulfin ka ido da a ce ni ka ido ka ce shi ne abokin domin sun san ai shi ke sauko da ruwa ai shi Allah ke umarta to sun ga dama sun san ai ruwa rahama ne sai su dinga ai sun sun san ni ka ido sun rahama ne shi ke zuwa da shi sai yasa yanzu ka san ni ka ido ka gani su suna maganar su wai su da mala'ika jibril yanzu za su gaba duk tausayin da mala'ika jibril yake da shi su ba su ga tausayinsa ba wai suna ganin wai azaba duk shi ke saukarwa shi ma ɗin mala'ika jibril yadda suke ganin mika'ilu da haƙuri haka mala'ika jibril yake da haƙuri shi ma ɗin domin shi ko lokacin da allah zai halicci annabi adam da ya ce ya ɗauko a ji a ibo ƙasa a faɗin duna ai mala'ika jibril allah ya fara umarta to dai je zai ibo ta neman tsari daga allah ta ce allah ya tsare ta yanzu ka ibe ta fata a gurin allah sai ji tausayin ya ga cewa ta fake fada Allah ne kuma yanzu ne tunkara sai ya kale kuma yanzu duk tausayin nan su suna ganin ai kawai yiwa tausayi ne shi ma dan Allah ya ce ya ya ya ya ce ai gaskiya ta nemi tsari ta ce ka tsare ta ta ku koyar a gurin ka ne Allah sai sani kuma duk wanda bake a gurin ka ba na iya wadan shi Allah ya ce to la'aika min ka ali shi ne shi ma din da hakuri shi ma je ga ta ce mishi yadda ta ce mala'ika da dulu ta faku a gurin Allah shi maɗin ya tafi wani iya ba amma shi ko mala'ika a zaga'in da Allah ce to dukan kun kasa a zaga'in da sauka ka ne shi kuma da ya je idan buzo ta tana cewa tana neman tsari da Allah ta faku a gurin Allah an shi bai san ta ba ce ni ma ɗan fa a gurin Allah na fake Allah umarce ni ta ya ibi wannan ibi wannan ibi wannan yadda zai tsare ta tun daga nan ne Allah sai to shi ne zai dinga amso rayukan mutane saboda cewa shi baya tausayi amma su yanzu da mala'ika jibrilu wai suke yin gaba duk da shi yana ma shi yana da tausayi ba kuma jin kai saboda ka sai suka ga wai su gaba ma suke da shi Allah ce to su sani fa duk wanda yake gaba da mala'ika jibrilu san shi sai sako alƙur'ani alƙur'ani da suke ganin mala'ika jibrilu su ku da shi Allah ya ce mishi da zai faɗa manzon Allah Allah ya zo ko da kaza ai kaza gashi Allah ya ce ai kaza Allah ya ce ai kaza amma yanzu da shi suke gaba shi mala'ika dubu ka gani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce saboda ka suna mishi gaba duk wanda suke haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su san shi ke so ko da alqur'ani ala qalbika musaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi idnillah da iznin Allah ji Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine dalilin saukan wannan an tunda suna ma mala'ika jibril gaba sai Allah ce a a to fa ta man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin inji malamai suka ce dalilin saukan wannan aya to da Allah ya ce fa innahu nazzalahu ala qalbika to anan da Allah subhanahu wataala ce fa inna hu nazzalahu ala qalbika bi ma'ana abin da ake nufi shine fa inna jibril nazzala bil qur'an ala qalbika وخص القلب بالذكر لأنه مهدي العقل والإل وتلقى المعاذ فأنا الله سبحانه وتعالى سيبي فأقوى النبا سي الله بيتي كوا أقلبا سي الله يتي قلبي وما شي قلبي زوتيا ana hankali yake tattara ilimi ana yake tattara sanin dai ma'arufa sanin wasu ma'arufa duka zuciya yake ala kalbi ne isa Allah ya ce to fa innahu nazzalahu ala qalbika Allah ya ce a zuciyanka to ka gani yanzu Allah subhanahu wa ta'ala abin da ake nufi kina sai sai Allah ya ce kalbika zai ce kowanne ba sai ya ambata kuma zuciya akan dukkanin sai sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zuciya abin da ake nufi kenan to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bayan ga ce tun da dai suna mishi gaba sai Allah ya ci gaba da cewa to fasa man kana aduwan lillahi alagamma bismillah من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميقال فإن الله عدو للكافرين
Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma da cewa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwan lil kafirin Allah ya ce man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama yana gaba da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa da mala'ika mika'ilu da mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu wanda yake musu gaba ta ta san cewa lallai Allah shi madan fa in wanda suke wa'annan gaba Allah subhanahu wataala fa aduwwal lil kafirin zai saka mu kafirai da wannan gaba da suke yi ga Allah subhanahu wataala da kuma mala'iku da sauwa suran da manzon Allah to Allah bai saka musu da wannan abin da suke yi to amma duk malamai suka ce tun da Allah subhanahu wa ta'ala ce man kana aduwwan lillahi wanda yake ma Allah gaba to ta bawa zai je na ma Allah gaba shi da ba ganin shi yake yi ba to ta zai kuma yana yin gaba da shi to malamai suka ce abin da ake nufi shi ne wa adawatul abdu lillahi hiya ma'asiyatuhu hadi tunadi da ake saban da bawa yake ma Allah shi ne bawa zama cewa yana ne saba ma umarnin Allah kaga in dai bawa yana saba ma umarnin Allah ko kaga yana gaba da umarnin Allah kenan ya gaba da Allah ko kuma ka zama cewa ka ne santi umarnin Allah Allah ya ce ka kaza sai ka nisanta ka yi kaga mene ka saba wa umarnin Allah subhanahu wataala ka yi gaba da shi ko kuma Allah subhanahu wataala yanzu waliyansa ai wasu akwai waliyai wannan sun san Allah to sun san Allah ubangiji kawo kana gaba da su kaga an kai wannan kaman fa kai gaba ne da Allah tunda dai mun san waliyan Allah sun ba Allah kuma Allah ya zabe su sun zama komai na Allah yanzu to ka zo kai gaba da shi Allah tsare ku Allah ne ba ku ba ba ma ka kaɗai ba kowa Allah ya haɗa saboda ka taɓa waliyan shi wanda ya zaɓe shi Allah ba zai kala kowa ba ba kai kaɗai ba ne isa za mu ga yanzu riya ta ɓaɓɓace saboda cewa waliyan da suke ciki ana ganin waliyai kamar cewa ana ganin su ba sa wannan sai a dangane da su kamar wani haka ana ga yana musu yau hakan da ake musu sai Allah ga cewa an taɓa waliyan shi to ko zai shirya yaki da mutane tunda shi Allah subhanahu wataala ba kawai mutum ɗaya zai ma ba kowa ne kun fara ga kowa kaga in aka haka to sai mutum ya daina ka shirya yaki da Allah kuma ya zo a cikin hadisul qudsi cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man adani waliyan faqad ahzantuhu bil harb wanda ya gaba da waliyina to fa shi ya yaki da ni ka gani ya yaki da Allah ka san abu ne ba ba karami ba saban ko da shugaban kasa yanzu aka ce za ku yaki kama ka san ka tawo mace babu filiya ko ba inda za ka yi tunda dai shugaban kasa ne ka san mutanen da yake da shi kai za su iya kada kai su gama da kai to ka gani amma to ina ga Allah ga dabbobi ga mutane ga mala'iku ga wannan mala'ika ɗan yanzu zai iya juya ita kanta ƙasa da juna da ake ma juyin waina ka gani saboda cewa ba wanda ya san yandinan Allah subhanahu wa ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya koyi shi ba tare da kuma ba tsoho koyi zai iya ganwa da kai kamar da buɗe shi tsoho Allah koyi ya aiko mishi ya shiga kunne shi bukita mishi kwakwalwa ta ko'ina ba gama shi yanzu ina yake kagan shi da ya nemi zai yi da Allah Allah sai ina mashi dan karan ma halitta da muke ganin sogo yanzu kagan saboda haka in ka ce za ka yi gaba da waliyin Allah kamar irin su shek da Usman Bauchi Maryam in ka ce za ka yi gaba da shi kama ka san cewa ba ka zuna lafiya ba Allah zai nuna maka cewa za ka zuna lafiya ba kar ka gansu irin wani haka kana ganin su a zune to sallah sai sallah sai irin zuwa gurin molidai haka tarurruka sai sai ga cewa ai su wa'annan ba sa zuwa guri ai kaza ai wannan kamar da su kama haka nan ka taba su ne ka gane cewa suna da girma ba a jike za ka gane ba taba su ne sai Allah ya nuna maka kai ma din ba za ka iya ba to ka gane Allah ya ce to wanda ta ƙoliye na to fa faƙad azan tuhu bilan zan zo mishi ya shige zai yaƙi da ni saboda haka waliyai ba a taɓa su da irin su almajira haka da aka ke wani su na ga ɗan almajiri ɗan ƙarami ko ya ce kaza kana raina shi haka kana mai da shi kamar wani zilas abu ne wani amfani kana da shi na zo ya ce Allah ya kaza sai ka ce amin ga shi ɗan wani ka gani ka ga wannan su ma ɗin kakka taɓa su su ka gama kawo baya gani ko ka je ka cuce shi ila ka je ka mamare shi da koma ya taka baya ganin waya duke shi ne maka da Allah fa shi kenan fa ka gama kanka haka to da sami shi ne bai za hanya ba ka ce nan hanya da za a iya buge ka ne wannan hanya ne fi har wannan to sai ka zauna lafiya amma ko kawo kana cutan irin wannan su almajiri ko dai irin makafi ko gugaguwa ka kasan kafin dai su biyo ka aiki ne ka cuce shi kuma kai ma sai ka gane ba da ba ka cuce shi ba kawai saboda haka duk wanda ya taɓa waliyin Allah to shi ya yi da Allah sai sa Allah ya ce to gaba da suke yi da waliyai ma hakan sai ya jawo ya yi saboda Allah ya ce to kada su taɓa waliyai na an sun taɓa waliyai fa to kamar kana gaba ne da Allah inda ake yin gaba da mutum to in ka taɓa Allah fa kamar kayi gaba ne da in ka taɓa waliyin Allah to kamar fa kayi gaba ne da Allah subhanahu wataala bisa Allah ya ce musu haka cewa ku daina taba da waliyai na abin da ake nufin bawa ya dinga ma Allah gaba kenan saba ma Allah da yake yi ka saba ma umarnin Allah ka saba ma waliyai to fa kaman ka saba ma Allah ka ki bin umarnin sa to kai gaba da Allah kenan Allah subhanahu wataala malamai suka ce to anan da Allah ya ce wajibi gilo mika'ilu su ne yasa Allah yake ɗauki mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu hasallahu jibril wa mika'ilu bizikri in kana zikirin mala'ika ta kaddan magma wa tashrifullahu ma cewa Allah ai ya ce wal mala'ikati na mala'iku to su shi mala'ika zuri da mika'il ai suna cikin mala'iku ne suna ciki to sai Allah ya keɓance su ce wata brilin mika'ilu saboda ne in dai da aka ambaci mala'iku ya ga mai haddasa su matsin sun shiga to wannan Allah ya yi ne don a gane girmansu aƙila wani malamun ya ce ai kusa ya allan yahuda zaka wuzuma wani zalatul aya da sababi hima saboda haka ba zai gurma a wajibin na Allah ta ƙuli lahud mu ina sanu abdullah wa mala'ikatihi cewa ai Allah da ya ce mala'ika jibril da mika'ilu ba nan kuma ya ce ba sai don ai yahudawa su biyu suka keɓanta ai mala'ika dubil da mika'ali suka ce ba su ce mutum da ba sai suka haɗa sun su ai ba su ce suna gaba da allah ba kuma ba su ce suna gaba da su ba su ce suna gaba da allah ba dai mun sani kuma ba su ce suna gaba da mala'iku ba su da waɗanda suke gaba da kai mala'ika jibrili ne kaga sai allah subhanahu wa ta'ala sai faɗe sun biyu kanka ce kai kai mala'ika dole ne naka kai ba wanka da mika ido ko ka ce kai mika ido na kai ba wanka da wani a'a dukan sun Allah sai hada da su dan yace wa jibrilu mika ido sai Allah ya hada duka ka gane girman su kakka mai da su ba su da girma dukan su suna da girma sai Allah subhanahu wataala ya hade su ba dan komai Allah ya haka ba sai dan Allah ya bata ta'awirin da za su yi in ganin za su iya ta'awili sai ai su su wannan suka ce ba su ce da wannan ba shi Allah sai ba ta wannan tare da duka Allah ya hada to ne wani ba su ne wasu ce ba shi Allah ya hada duka sai Allah ya bata wannan ta'awilin da za su ni malamai suka ce dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa haka kenan in ji wasu malaman to wanda kuma mun lura za mu ga cewa ai su yahudawa mala'ika su da mika aji suka kibanta sai Allah ya faɗe su yace wa jibrila wa mika'ilu da mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu duk wanda ya zo maƙiyin shi tafi Allah subhanahu wataala shi ma dan aduwwan lil kafirina zai saka ma kafirai to wannan kiyayyen da suke yi to nan gurin malaman lugga malaman hacce kenan an zo fannin su akan mala'ika jibrilu da mala'ika mika'ilu malaman duk ganin fahimci suka ce ta nan gurin da allah subhanahu wa ta'ala ya ce wajen bulu wani ka'ida me ake nufi malaman lugga za mu ji yanayin yadda za su karanta sa to ɗan hijaz daga an ɗan hijaz bi ma'ana ɗan makka da madina kenan su in sun zo faɗin jibrilu sai su ce jibrilu yadda ma muke cewa wa jibrilu inda muke faɗan mala'ika jibrilu su ma ɗan makka da madina haka suke cewa من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل su jibrilu suke cewa yadda muke cewa dai jibrilu haka suna ɗan makaram din suke karanta amma kirakan alhassan rabin kasir su jabrilu suke cewa kuma kaga jimin din mun mata kisira jibrilu amma su kuma malam alhassan da ibn kasir sai suka mata kisira suka mata fata suka ce jabrilu suka ce man kana aduwa li jabrilu fa innahu nazzalahu suka ce jabrila kina amma kira a yan kufawa yan kufiyawa su duk in su zo nan su ce gaba ga ilu gaba ga ilu man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibra ilu su aka suke karantawa in kufiyawa kenan su aka suke karantawa amma kuma malam abubakar wanda asim an asim da ya ji daga asim shi kuma yadda ya ce ya ji ba jibril ya ji ba ya akan cewa jabara illa shi jabara illa ya ce in ji shi ya faɗa haka kira'an malam ya cire mutu sai ce jabara ilu jabara ilu ba jibril ba sai ce jabara ilu haka shi ya furta ya faɗa kina da bara'ilu ra'un malam a arash shi da ya zo jibrilu sai ce jibrilu فمن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين صدق يا موسى جبريل شمالا أعمش كنا أما لقات shi mika'ilu shi kuma mika'ilu buggogin da kira'o'in da malamai suka yi shi ne ra'at nafi kira'an malam nafi sai ce mika'ilu sannan ga cewa mika'ilu shi maɗan haka ya ce mika'ilu haka yake karanta wa malam nafi kenan kira'an kuma malam sa'i da hamza mika'ilu suke cewa malam hamza da kisa'i kenan lugatun al-hijaz yan makka da madina kenan su yan makka da madina in sun zo nan sai su karanta da cewa ni kala cewa man kana duwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha du lil kafirin ni kala suke karanta kamar yadda malam Jubair shi ma ya faɗa a wasu baitukan shi yace Jibrila kuma yace ni kala kamar yadda ya ce abadu salibo kazzabu bi muhammadin wa bi jabara ila wa kazzabu bi kala cewa ya ce su yahudawa abadu saliba sun bauta gunki wa kazzabu bi muhammadin sun kaidata annabi muhammadu wa bi jabara ila kaga sai ya ce wa bi jibrilu ba sai ce wa bi jabara ila kuma sai ce wa kazzabu ni kala yadda yan maka suke cewa ni kala shimalin sai ce kuma suka karyata mikala mala'ika mika'ila yake nufi anan mikala su maɗan an makka da madina an sun zuna mikala kawai suke cewa idan an malam haisin shi kuma yana karanta nan da cewa mika'ila shi ba yin fataha wana ba a akwai mika'ila kawai ya haɗa kafa ɗin da ya'un da lama mika'ila cewa man kana duwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril ta ila fa inna allaha duwan likashirin shi aka yi kisan ta mika'ila shi malam ibn muhaisin kenan amma malam a amash tun da muka ji shi a ƙarshen layi shi haɗin na a ƙarshe ya ce mika'ila kaga shi duka ya'on ya'on ya musu yake man kana duwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila shi duka ya'un ya'un ya musu jibrila da mika'ila shi malam amash kenan shi duka aka yi karanta su biyu dai malam amash kenan وقال نوحات su kuma malaman nahawu da suka zo nan sai suka yi bayani suka ce nan sunan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jibrilu da mika'i to malaman nan suka ce nan jabara wa mika wa israf hiya kullaha bil adamiyya bi ma'ana abdu wa ilu ismullahi ta'ala malaman nan suka ce nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce jibra bi ma'ana jibrilu duk fokon suka faɗa jibra isra sai kuma i shi kuma da Allah subhanahu wataala ya ce israf sai kuma mika suka ce wannan iri irin na ƙarfi ana nufin sunan Allah ne amma shi kuma jibga din nan ana nufin cewa abdu abdu shi ake nufi ana nufin bawa bawa kaga bawan Allah kenan da ake nufi bawan Allah shin da kokon ana nufin abdu ne shi kuma ilu ana nufin cewa Allah ne saboda haka wannan ilin ana nufin Allah ne saboda haka kan mutum ya ce zai da uzuri a gurin Allah akan mutanen da suke faɗan 'ya'yansu da cewa ilu in sun sa musu ƙila jibrilu ne su dinga ce maɗa ilu suna ce mashi na Allah ne fa saboda Allah ai sunan shi ilu kaga jibrilu abdullahi kenan akwai su su faɗa kokon ne ba za su faɗa ba wa ilu kaga saboda haka in Allah zai kama su da hukunci kasa ce ai su ai su ba su san da cewa ilu wai sunan Allah bane a ai su jibrilu suka ce sun ma suna ce mashi ilu ko kuma mika'ilu zai je suna ta mishi kuma ilu suna kiran fa sunan Allah ne da ka Allah zai kale su ba kaso wai au hujja gun Allah su je su nemi ilimi ne saboda ka ilu ana nufin sunan Allah ne kamar yanda Ibn Abbas ya faɗa shi ne Ibn Abbas ya ce ilun ana nufin Allah ne jimalan Ibn Abbas kenan aka faɗa minhu taqula Abi Bakar minhu qawla Abi Bakar Siddiq saboda ana nuna min lokaci kan za mu dakata a fata in zo gobe za mu ji cikakken bayani akan wannan ilu da abdu din kan suna mala'ikun nan nan za mu dakata a fatan Allah ya ƙara wani sunta da bani ba Allah ka saka mu iya mu da alkhairi Allah ka saka mu malaman da alkhairi don mu Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara mu shek da gusman moci tsankana Allah ƙara mu lafiya don mu Allah sallallahu alaihi wasallam gobayi a fara wa ba'i da za a yi talauci fakan kai da shirin makirci hawa kunya da national burgama garba shirin mutum da gindin allah tsare mu ko gobe tawayin bashi mun gobe za mu ji bayani akan haka saboda haka duk abin da muka faɗa daidai allah ka ba mu ladan shi abin da muka kuskure kuma allah ka gyara mana da mazan allah sallallahu alaihi wasallam جاء أن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن أصدق الخاتم لما سبقنا سبق الهك بالهك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق كثير الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين